بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين سيدنا ومولانا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم واخشوهم وزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل إخواني في الله أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله muna ƙara godewa Allah mai kowa mai komai wadda ya ƙara haɗa mu a wannan magari mai tarin albarka cikin wannan masallaci mai albarka a daidai wannan wata mai albarka wato watan ramadan cikin wannan rana mai albarka wato ranar juma'a ranar da wani ke wuce wani ba da gudu ba ba da saukar ba da ayyukan alkhairi kuma yau muna tara ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu hijira wanda ya daidai da talatin da ɗaya ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya kuma muna nan dai a cikin suratu ali imran inda ajiya muka kwana a inda allah subhanahu wa ta'ala yake cewa shahidallahu annahu la ilaha illa huwa Allah da kansa mahalicin sammai da ƙasai mahalicin duk halitta yana cewa shahidan Allah Allah ya shaida la ilaha illa huwa cewa babu abin bauta da gaskiya sai shi kaga koda wani a cikin halitta yana ganin akwai wani abu na bautawa to shi dai Allah ya riga ya shaidar da babu abin bauta da gaskiya sai shi kenan duk wani abu da aka bauta ma to an bauta ma abin da bai cancanci a bauta mashi ba ya ce wal mala'ikatu da mala'iku su ma sun shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah su daman mala'iku daman fa balle masu domin su Allah ya shaide su yana cewa لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون Allah ya shaide su yana cewa su mala'ikun nan ba sa saba ma umarnin Ubangiji, da an umarce su kawai aikatawa suke ne. Wa ulul ilmi ka'iman bilgis, Allah ya ce da kuma ma'abota ilimi waɗanda suke tsaye da adalci, su ma sun shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah subhanahu wa ta'ala yace la ilaha illa huwa wannan Allah wanda babu abin bauta da gaskiya shi shi al-aziz wanda yake mabuwayi al-hakim wanda yake gwanin hikima yau anan ya karanta mana inna dina inda Allah islam وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب الله يكي إن الدين عند الله الإسلام للي الديني أورن الله شيني مسلمش kenan tana iya yiwuwa wadda yake ba yahudi zai iya cewa a to ai nima addini na samawi ma'ana addini na nima ai ya inganta ana yi tun da zama jagoranmu shi ne musa alaihi salam ila su kuma nasara wani daga ciki zai iya cewa ai shi ma addininsa addini ne tun da gashi har allah ya ba shi annabi shine annabi isa alaihi salam kaga wannan ma zai ce gashi an littafi an bashi a taura wannan ya ce gashi an bashi littafi injila to abinda Allah ke nufi wallahu alam anan shine ba wani addini yardajje a wannan lokacin na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in ba musulunci ba kenan ba yahude ana kiran shi yazo ya ci gaba da ma'ana ya yi imani da annabi musa to ya zo kuma ya yi imani da babban manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in yi haka to shi ne ya shiga addini na gaskiya a gurin allah ba zai ce ya kakare ai ni ma annabi na musa ya annabi ne sai ya makale a nan a tun da manzon allah ya zo duk wani sako yanzu an soke sai na shi kawai kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba su yi karo da annabi Musa ba a gurin aƙida annabi Musa ne ya zo da shi tauhidi annabi Muhammadu ne ya zo da shi tauhidi kaga kenan ba yahudan nan yanzu ya janye ya dawo ya shiga musulunci shi Allah ke so sannan ba wani addini yardajje wani ya ce ai gashi shi yana addini ne na kiristanci shi ba na sare ne to Allah ya kira shi ya ce a yau ba wani addini yardajje sai addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi imani da annabi Isa to ya zo ya imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ya samu lada biyu ya samu ladan imani da annabi Isa kuma gashi ya samu ladan imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace inna dina inda Allah islam lallai addini a wurin Allah shine musulunci kaga su yahudu su addinin su ana sifanta su da addinin mu ko musulmai sai muka zama sunanmu musulmuna musulunci kuma addinin mu sunan shi mene islam kaga mu mun hada isman wa wasfan sunanmu musulmai sunan addinin mu musulunci kaji ya haɗu su ko sunan ma'ana sunansu yahudawa kuma sunan addinin da suke ganin suna yahudanci kaga mu kuwa musulunci muke sannan kuma sunan addininmu musulunci su kuwa ga dai su suna addini amma ana sufanta su ne da mene da yahudanci to addinin da Allah ya yarda da shi a wannan babu wani addini a gurin Allah sai musulunci har kuma yau haka abin yake وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم الله يتي وما اختلف الذين أوتوا الكتاب waɗanda suke mazowa littafi yahudawa da nasara ba su yi saɓani ba illa min ba ma ja a humul ilmu sai bayan kuma ilimi ya zo masu wani irin ilimi a littafinsu ba na yahudanci na yahudu a taura sun jiwa har suna faɗe idan suna da bukata sai ka ji suna cewa Allah albarkan wannan babban annabin da ka ce za ka aiko a ƙarshe na zamani Allah ka biya mana bukatar mu kaga sun mene sun san zuwan annabi Muhammadu sun san tubobinsa sun san abubuwa iri-iri na annabi a littafi kamar yadda sun karanta to Allah subhanahu wata'ala ya ce ba tashi samun saɓani ba sai bayan sun ga tubobin shi sun san shi har ma suna cewa Allah ka sa annabin ƙarshen zamanin nan da zai zo to Allah ka sa ya zo a bayahudi kaga su suna nufin wato ya zo a banu isra'ila to kaga sun san zai zo kenan su ma haka nasara suke yin wannan kamun ƙafa da annabin jin kafin ya zo sannan da sunan shi a littattafansu shine himdaya shine mazun mazun duk a cikin littattafansu amma kuma sai suka caccanza saboda sun ga ƙarshe zai zo ne ba ƙwarai shi to sai mai ya faru sai suka sa kishi da hassada shine Allah ya ce baziyan bainau saboda hassada a tsakanin su wai to ya za a yi yanzu muna sa ran ya zo a ba yahude shi kenan kuma yanzu ya zo a ba ƙwarai shi kaga shi kenan kenan ƙwarai shi ta ɗaukaka akan yahudu ta ɗaukaka akan mai akan banu isra'ila kaga hasada ne tsantsa suka gwada ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to Allah ya riga ya yi shi a inda ya yi shi kuma ba wanda ya isa ya kwance shi wa may yaqur bi ayati llahi Allah ya ce duk wanda ya kafirce ma ayoyin Allah me yasa Allah bai ce ma yahudi sun kafirce ma Allah kai tsaye sai dai ya ce wanda ya kafirce ma ayoyin Allah wato su yahudu sun san Allah sun karanta ga yadda Allah yake ga yadda manzan Allah yake amma sai suka mere suka kafirce mu ayoyin saboda hasada har yau kuwa hasada na sa mutum ya tsallake alhairi mai yawa ya je ta bushewa yana konewa saboda illa ta mene ta hasada shine zaka ji har annabi na ce ma al'ummansa yana cewa iyakum wal hasad fa innal hasada ta'kulu al hasanati kama ya'kulu an-nar al hadaba annabi yace na hane ku da hasada domin hasada yana cin kyawawan aikin mutum ne kamar yadda kirare yake cin wuta ke cin kirare ka san an gama gona an shimfidar da karare a ƙasa to kuma an kunna wuta za ka ga har in yana ci yana ratsa kakakakaka to haka hassada ke kwashe aikin wanda yake hassada sannan ya ishi mai hassada matsala annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam za ka ji yana cewa ba wanda ya fi cancanta da ka gan shi ya rame ya lalace ka rika zaton shi aka cuta amma shi ne macuci kamar masu zai rinka shiga wani hali ya rame ya lalace kai ka rinka tausayin shi ka ce shi ne ake zalunta amma shi ne azzalimi sannan kuma har suna cewa alhasudu la ya sudu shi mai hassada burin shi baya cika bukatan shi baya biya mai hassada saboda haka duk abun da Allah kaga yayi karka yadda kai hassada kudi Allah ya ba wani ce ka yadda ilimi Allah ya ce ya ba wani ce ka yadda mulki Allah ya ba wani ce ka yadda ko me Allah ya ba wani ka ce alar ra'asu wal aina Allah ka isa kai haka na kuma yadda to wannan ita ce hanyar zaman lafiya yace wa man yakfur bi ayatin lahi wanda ya kafirce mu ayoyin Allah to fa inna Allah sari'ul hisab ya sani lalle Allah mai gaugawan hisabi ne a rabin sakan Allah zai haɗa al'umma ya musu hisabi subhanahu wa ta'ala kuma ƙila wani ya ce a'a yanzu halittan farko da ƙarshe da aka ce za a tashe su a rana ɗaya kuma Allah zai musu hisabi yanzu a sau da rana ɗaya kuma da sauri ya ce to bari a yi ma misalin da za ka gane yanzu idan aka zo aka yi faɗa a gidanku wa ake cewa ya hada shedan ko idan an zo aka yi wada a anguwa sai a ce sharrin shedan in an je can kasan aka yi rigima sharrin shedan in an ko ina aka samu matsala wa ake danganta ma shedan kuma kila duk minti ɗaya duk sakan ɗaya a wani gurin ba ana zaune lafiya ba ne kuma duk ana cewa wane ne shedan to shedan ya iya tajalli a ko ina balle Allah wanda yake da matsayin kun fa yakun shi ba idza qada amran ne fa inna ma yaqulu lahu ne kun fa yakun yana hukunta al'amari kawai abin da yake ce mu abin kasance sai abin ya kasance to Allah mai gaugawan hisabi ne zai ma kowa hisabi kuma a rabin sakan akon agogo kenan ya koyi kasa da haka Allah subhanahu wata'ala saboda haka hattara na'am فإن هاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أأسلمتم نعم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ نعم والله بصير بالعباد وإن هاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم وإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد الله يكيف إن هاجوك Allah na faɗin ma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ya rasulullahi da yahudu da nasara idan suka zo suna jayayya da kai to suna jayayya ya zaka ce addinin ka ne a yau addinin Allah to mu ya zaka yi da addinin mu na Musa wanda har an saukar mashi da at-taura in wa'inda suka zo kirista mato nasara suka ce ya zaka yi da addininmu da Allah ya saukar mu da annabi Isa injila shi ma ko annabi ne ya za a yi ka ce yau ba wani addini a wurin Allah sai naka Allah ya ce faƙul aslamtu wajhiya lillah Allah ya ce ya rasulullahi ka ce ni dai na miƙa wuya na miƙa kaina zuwa ga Allah wa manittaba'an da duk wadda suka dini sun miƙa wuya zuwa ga Allah ma'ana in za ku yadda ku yadda ni dai na miƙa wuya zuwa ga Allah Allah da ya aiko Musa ya aiko Isa shine ya aiko ni in kun yadda da Musa ku Yahudu to ku yadda da ni ni ma Allah ya aiko ni in kun yadda da Annabi Isa ku Nasara to ku yadda da ni Annabi Muhammadu ni ma Allah ne ya aiko ni ba kuma san akwai inda Allah ya rantsar da annabawan ba ya ce da kuna cikin isar da aika duk annabawan fa Allah ya tara shi kenan sai ga wani babban manzo ya zo yana isar da aika waye babban manzon shine annabi Muhammad sallallahu ya zo yana isar da aika za ku yarda ku ajiye naku sakon aikan ku bi shi ku zama sahabbai duk sahabbai wa'annan annabawan sai da suka ce mene ƙwarai mun shaida Allah ya ce to ku shaida ni ma ina cikin masu shaidawa fa in tawallau fa ulaika humul fasiqun Allah ya tauna tsakuwa dan aya ta ji tsoro to in har Allah ya aiko annabi Muhammadu wani daga cikin annabawan nan bai yadda ya ajiye sakon shi ba ya bi shi ya goya mashi baya to wanda diye haka yana cikin waɗanda suka fita daga layin Allah kaga Allah ya kalla annabawan ba za su saba ba amma al'umman su ne za su saba gasha suna jayayya da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace to ka ce kawai aslamtu lillah ni dai na mi kauya ga Allah wa man ittaba'ani da duk wanda ya bi ne ya imani da ni ya mi kauya zuwa ga Allah وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم Allah ya ce ka kuma ce ma waɗanda suka kasance aka ba wa littafi su ne suwa Yahudu da Nasara su ma an ba su littafi ka gayan musu wal ummiyina da waɗanda suke ummiyai waɗanda suke ba su da karatu mutanen Makka kenan su ba karatu ba sa da karatu to shine Allah ke kiransu ummiyin ba su da karatu ba su da iya rubutu su dai ga su nan to a gayan ma yahudawa da nasara da wayannan mutanen makka a aslamtum ko cewa shin kuma za ku miƙa wuya manzan Allah dai da wanda duk suka yi imani da shi sun miƙa wuya kuma ana jiran ku kwa miƙa wuya fa in aslamu idan kuka miƙa wuya ga manzan Allah ka yi imani da Musa kuma kai imani da annabi Muhammadu kana da lada kifulayin guda biyu kai imani da annabi Isa kai ka koma kai imani da annabi Muhammadu kana da lada kifulayin guda biyu to an kuka yi haka kuka miƙa wuya faƙaɗi ita jau to haƙiƙa kun shirya in kun miƙa wuya ga annai muhammadu kun shirya wa in tawallau idan ko kuka juya baya kuka ƙi imani da manzan Allah Allah ya ce fa inna ma alaikal bala iya kacin abun sani shine Allah dai ya aiko ka ne kawai ka isar masu da aika kai dai kayi naka ko ka kira su to shi kenan kayi naka kuma ka fita har a gurin Allah shi yasa Allah ke cewa ya ayyuhar rasulu ballik ma unzila min rabbika ya kai babban annabi annabi Muhammadu kai dai ka isar da abin da ya zo maka daga gurin ubangijinka kuma annabi bai bar duniya ba sai da ya zauna a gaban sahabbai ya tara su yana Allahumma hal ballagtu Allahumma hal ballagtu ya ubangiji kai shaida ya ku al'umma sabai shin na isar muku da aika annabi aka yi tara su sai da kaji sun haɗa baki suna cewa ƙad ballattar risala wa addaitar amana wa nasatar umma haƙiƙa ya rasulallahi ka isar da aikan Allah ba ka ɓoye komi ba tun daga a har z to haka ka abinda Allah ya ce ka faɗa ka faɗa abinda Allah ya ce ka isar ka isar yace kuma wa'addaita al'amana ka kuma bada amana zuwa mazuwanta Allah ya ce inna Allah ya amurukum an tuwaddu al'amanati ila aliya manzon Allah ya ba ahalin amana amana kaga ya isar da amana wa nasata al'umma sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yema al'umma nasiha ya nuna musu ya koyar da su su san Allah na nan guda ɗaya su san yana da wuta su san yana da aljanna su san yana da rama kuma shi shadidul iqabi ne yana da kamu ne ƙarfi kaga manzon Allah ya isar da aika wa inna ma alaykal balag iyakan abin sani akan ka shine ka isar da aika kuma manzon Allah ya isar ya fita ko ba sabulu wallahu basirun bil ibad Allah ko ya kasance mai gani ne da al'amarin bayi duk abin da mutane ke yi to Allah ya gani da duk bayin Allah abin da suke yi to Allah ya gani kuma ya ji kuma ya sani saboda haka in sun imani sun tsira in ba su imani ba to ko Allah subhanahu wata'ala yana ganin abin da suka yi zai kuma taka musu da sakamakon abin da suka yi na'am إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق يقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس na'am فبشرهم بعذاب عليم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم Allah ya ci gaba da cewa innal ladina kafaru lallai waɗanda suka kafirce bi ayatin layi da ayoyin Allah wato Allah subhanahu wa ta'ala kullum kullum bayan alƙur'ani da Allah ya saukar to kuma yana saukar da ayoyi ɗaya bayan ɗaya yanzu na daga cikin ayan Allah manzan Allah kafin yawar duniya ya ce na barku da wasu masu wa'azi guda biyu ayoyi guda biyu ɗaya na magana ɗaya bai magana aiki kawai yake yi manzo Allah ya ce wanda yake magana shine alqur'ani akwai aya a cikin alqur'ani akwai abari a cikin alqur'ani duk alqur'ani ya cika ne da ayi ya cika da me abari kaga wannan aya ne kuma wa'azi ne sannan annabi ya ce na bar ku da kuma wanda shi bai magana aiki ne kawai yake yi ya'ani almaut mutuwa wa'azi ne wanda shi ba zai zo ne magana ba a sai dai ka ji ba wani kawai ana zaman zama ba wani kawai ana zaman zama wani ya tafi kawai kuma in ya tafi ya tafi almautu wahida mutuwa kwara ɗaya ne duk wanda ya yi ta ya kuma tafin kenan sai dai labari sai tarihi kaga wannan menene wa'azi ne ka taso da babanka da mamanka babanka ya tafi ya banka kaga ana maka wa'azin wataran kai ma ina zaka zaka wataran mamanka ta tafi wataran ɗanka ya tafi wataran matanka ta tafi wataran amininka abokinka ya tafi wataran makocinka ya tafi duk wannan wa'azi ne na wane kai ma wataran ina zuwa zaka tafi kaga wannan wa'azi ne sannan akwai wa'azi kuma na yau da kullum wanda zaka ga Allah a duk sakan ɗaya yana ɗagawa duk sakan ɗaya yana saukewa wanda bai da shi sai kaga ya samu wanda yake da shi sai ya rasa wannan mene sunan shi wa'azi ne wanda yake takama da ƙarfi sarkin ƙarfi wata rana sai kaga in zai miƙe sai an mai ƙafa hudu wani ya tsaya ta dama wani ya tsaya ta hagu wani ya tsaya ta gaban shi wani ya tsaya ta baya sannan ya tsaya kaga yana da ƙafa biyar kenan kaga ana gayan ma shi ma mai ƙarfi irin shi wannan da fa ya bi ka ƙarfi amma gashi yanzu bai iya tsayuwa da kanshi wannan mene sunanta wa'azi sannan ana gayan ma al'umma a aikace zaka ga Allah subhanahu wata'ala ya kaddara da idan an tashi an yi rasuwa yau ina ga kwana biyu ko uku na wani matashi a nan limanci shikenan sai na ji wasu suna cewa ai wallahi su mutuwan yanzu na ba su mamaki da an saba idan mutum zai mutu za ka gane ya tsufa yana da shekaru sai kuma yanzu koko ka ga ya dade yana jinya da ya mutu sai ya ce eh kuwa ai shekaran shi kaza bai da lafiya kaga wai su haka suka saba sai ya ce yanzu abin da ya bashi mara sai ba su mamaki yanzu mutuwan kawai sai ka ga yaro dan karami matashi mai jini a jika sai ka ji a ba ciwon tsaye ba na zaune sai ka ga ya faɗi ya mutu wai abin na ba su mamaki sai na wani na ce ma ɗaya tun da na san su na ce wane ya ce na am ai yadda ka ga mun zama yan zamani to ita ma mutuwan yar zamani a ce mana ya jama idan an ce sai mutum ya tsuwa sannan zai mutu da Allah ya kaga tsula tsiyan da za mu yi idan aka ce sai mutum ya kwanta ya ta ciwo sannan ya mutu ai kaga kenan za mu ci gaba da fankashaliya saboda mutuwan za ta zo a gaba kenan to sai Allah ya kaddara mai ƙarfi mai samu mai jini a jika sa'anka ko kaninka sai ya tuntsire ya mutu kaga kai ana gayan ma yaya kai ma ka kula to kaga mutuwan ita kanta ana mana ita yan zamani da ne ake dadewa ana ciwo yanzu kuwa sai dai ka ji fab ba shi menene aikin shi in nafiya yake ja sai a ba wani in mashin aiki yake ja sai a ba wani in ofis yake rikewa sai a sa wani in limani ne sai a kawo wani shi ya riga ya tafi in yayi mai kyau ya ga mai kyau in yayi mummuna ya ga abinsa to kaga Allah subhanahu wata'ala kullum wa'azi yake mana ya ko dace jama'a mu wa'azanta yanzu ko a rayuwa na tsofaffi ai akwai wa'azi akwai tsohon da ka je ka bincika lokacin yana yaro ya bi ka lafiya ya bi ka ƙarfi in ya riƙe ka ba za ka iya kuncewa ba amma yanzu sai ka ga ya koma su iya yana tatata wa man nu'ammiru nuna kisku bil khalq Allah yake duk wanda muka ja rayuwan shi muka ja shekarun shi wallahi za mu tauye shi a halitta duk abin da yake iya yi zai dawo ka ga yana koyo inda yana iya make plus biyu to yanzu sai ka ga cokali goma ba zai iya cinyewa ba in ana so a ga ya cinye filet ɗin shi sai an tare da jikoki ya ɗiban ma wannan ya ɗiban ma wannan sannan ya ƙare ruwa yana iya shanye roban faro ɗaya sai ya koma roban faro sai ya iya mai sati saboda yanzu an riga an tauye shi a halittarsa to saboda haka Allah na mana wa'azin jama'a ya ko kamata mu wa'azantu innal ladina yakfuruna bi ayatil lahi lallai kaga waɗanda suke kafircewa ma'ayoyin Allah wa yaqtuluna nabiyina bighairi haqq sannan suna kashe annabawa ba tare da haƙƙi ba ila wani ya ce au to yanzu kaga inda haƙƙi kenan sun kashe wani annabi za a kashe shi da haƙƙi mene yayi mene laifin wanda ya zo ya ce a da Allah a daina shaye-shaye a daina kaza a daina zina a daina neman mata wannan menene laifin sa'adda za a yi za a kashe shi Allah ya ci kai da ma za a kira waɗanda suka kashe annabawan a ce wai shin me kuka yi za su ce wallahi ba mu yi barbaci ko ni ba mun kashe su ne ba haƙƙi to kaga an ce waɗannan yahudun sun kashe annabawa sun fi sama da arba'in annabi annabi annabi sun kashe ya fi guda arba'in kako san annabi na cewa bala'i da azaba da fitina ya ƙare ma wanda ya kashe annabi haka bala'i da azaba da fitina ya ƙare ma wanda annabi ya kashe shi duk zan tausayin annabi amma kuma ya kashe mutum ya soke shi to wannan ya gama ganin bala'i da azaba saboda Allah na turo annabawa ne sukan fi kowa tausayi a cikin al'ummarsu sukan fi kowa ya biya da jin kai amma har annabi ya kaima ya ɗauko abu ya kashe mutum kai wannan ya gama taɗewa ballantana wanda ya gigi babban annabi annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ya kashe shi an ce annabi har ya gama yaƙi ya je yaƙi da kansa ba saƙo ba guda ashirin da bakwai ya tura saƙo guda arba'in da bakwai amma bai taɓa kashe wani mutum ba sai mutum ɗaya wannan ubayyu ko ubayyu bin khalafin sunansa kenan shine ranan yaƙin uhudu yana cikin kokoran yakin badar yana cikin waɗanda aka kama ribatattun yaki aka ce to su banshi kansu yana da kuɗi ya fito da kuɗi ya fanshi kanshi shine gab da annabi zai gota shi sai ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina nan da wani doki majiyin karbi dawa nike bashi ya ce karbi akan shi zan kashe ka ya gaya ma manzan Allah shi ko manzan Allah ya ce in sha Allahu ni zan kashe ka kaji shi ya ce zai yi ne shi kuma annabi ya tawassuli da ubangijin shi da in sha Allahu Allah zai ba shi dama da iko ya ci zai kashe shi aka je ranar yakin hudu yaƙi ya karye ma manzan Allah da sahabbai har aka fasa ma manzan Allah makyangyama aka fasa mashi goshi aka cire mashi haƙori har ta kai ma aka fara yaɗa kururuwan shedan wai annabi muhammadu a yakin ma an kashe sai aka gano ashe yana nan bai rasu ba shi kenan sai wannan wanda ya dau alwashi ya fita da gudu a cikin kan dokin nan da ya kiwata wanda ya ce a kan shi ne yana ba shi dawa kasan kana ba doki dawa ba ko a ƙarfin shi to ƙarfin da zai yi na daban ne ya ce kullum ina ba shi dawa tiya kaza ya ƙara ƙarfi a kan shi zan kashe ka yake ce ma manzan Allah ya tafi kirmin kirmin annabi na cikin jini yana kwance sahabbai suna zara ta kubba suna so su gama da shi annabi na ce musu da'ahu ku kyale shi ku kyale shi yazo da annabi ya cakka wani takobi ya kada ya wani war duk sahabban sai da suka birgita suka dare yana zuwa a daidai kawai annabi ya soke shi ya soka mai a kawan zuciyar shi shi kenan ya koma yana ya kashe ni ya kashe ni aka ce kana cewa me yasa ka je ba kai kace za ka iya ba ya ce ai ko da ya mun shi wallahi na tabbata ko ya mu ya toba mun zabo to wannan ya mutu a banza to ka ga ya gama asara to wanda annabi ya kashe to ya gama ganin bala'i balle annabi irin annabi muhammadu wanda Allah ya shaide shi ya ce mai bil mu'minina mai raqufur rahim kai ba ga mu'minai ba mai raushi ne mai ra'ama mai jin kai mai tausayi to wa'annan yahudawa sun kashe annabawa sama da nawa sama da 40 su suka kashe annabi zakariya annabin Allah zakariya ba wanda Allah ke ce masa ya zakariya inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu wa yahya wa'annan yahudun su suka kashe shi suka je ya zo sun biyo shi da gudu za su kashe shi ya tunkaru wajen wata rini katuwa rimin ta dare ya shige da ta shige kawai ya shige suka je suka nemo bokaye suka yi musu abin da suka yi musu suka ce ga setin wuyan shi nan suka samu injin yankan katako na irin na yanzu din nan suka kunna kir har setin wuyan shi an ce annabi zakariya ya daga baki zai irin motsi Allah ya ce ko tari ban yarda kai ba saboda Allah ya yanka musu bala'i su kashe shi don su ga bala'i mai yawa sannan yahudin nan su ne suka kashe wane annabi ya dan dan zakariya ya zo yana cewa a daina karuwanci ana tara dadaro maza suna tara mata wa'inda ba na halal ba ana iskanci ana zina a banza annabi ya ya zo yi wa'azi sai wata karuwa ta ce ma dadaranta ka san yau ne nake so kai mun a wuce gurin ya ce a ta ce ina so ka zo min da kan wancan mutumin da ya dame mu muna jin muna sheke ayanmu muna jin daɗin duniyanmu ya zo yana wani ce mana an hana an hana da Allah ka zo min da kanshi duk a huta kawai wallahi ke gashi an zo da kan annabi yaya a faranti an kama karuwa to kaga wannan suwa suka yi wannan aikin yahudu sannan suke cin alwashi suna cewa inna qatalna isa ibn maryama rasulullahi take cewa mu ne muka kashe isa ɗan maryama manzan Allah a'a duk kun sani suka ce su suka kashe shi har Allah ya ce wa wa ma qataluhu wa ma salabu Allah ya ce mai walakin shubbiha lahu ko lahu eh Allah ya ce ai ba ku kashe shi ba kuma ba ku soke shi ba sai dai mun kamanta muku ne wanda ya zo da gudu ya zo zai kashe annabi isa sai Allah ya ɗauke isan ya sama da shi shi kuma sai aka mai da fuskan shi ya zama irin na isan shi ne suka gicciye shi ne kurof ɗin ashe ba su ma kashe shi ba sun kashe kayan su to kaga wayannan su ne yahudu ko annabi ɗaya suka kashe ai sun aika aika balle annabawa sama da arba'in to shi kenan bayan sun kashe ba kuma haƙƙi sannan sai wasu daga cikin mutanen wa ya ƙutuluna ladina ya amuruna bilkisti minan nasu kamar yanzu ne mutum ya zo ya kisa sai wasu mutanen kirki sai haba can me za ku zo ku ce za ku kashe shi bai muku komai ba bai ci muku komai ba don ya ce abin samun Allah shi ɗaya sai a kashe shi suka ce kuma za ku shigan mashi kenan suka kashe wa'innan masu umarni da kar a kashe annabawan su ma sun fi su dari suka kashe wannan duk aika-aikan zuwa yahudawa Allah ya ce ƙwabashiruhun ya rasulallah ka yi musu bishara ka san bishara kuwa yana bishara da abu mai kyau ne a ce yi mashi bishara da nan gaba in yi haƙuri zai shiga aljanna yi mashi bishara da in yi haƙuri za a sai masa mota ko za a gina masa gida ko zai shiga wani daula Allah ya ce ma annabi ƙwabashiruhun kai musu azab kai musu bushara wa'annan yahudin da nasara wa'anda suka lula daji da azabin alim da azaba ne radadi za su karo da azaban Allah mai radadi wanda za su sha mamaki tunda dai Allah ga yanda yake so su kuma ga yanda za su to kai musu bushara da azaba mai radadi Allah ka tsare mu na'am أولئك الذين عبدت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين أولئك الذين عبدت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين الله يقول أولئك الذين عبدت أعمالهم waɗannan su ne waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ɓata aikinsu, ko da sun bi annabi Musa da gaske, to tun suna ƙin yadda da annabi Muhammadu, yanzu aikin da suka yi nabin annabi Musa ya zama haba'an mansura, ya zama da shi da ba shi da bambanci duk ɗaya. Wanda duk suka bi annabi Isa, in ba su dawo sun imani da annabi Muhammadu ba, imanin da suka yi da annabi Isa ya zama haba'an mansura. ya zama da shi da ba shi da bambanci duk daya to ulaiikal ladina habidat a'maluhum sune waɗanda Allah ya bata ayyukansu fid duniya a cikin duniya Allah ya bata abin da suka yi na da'a saboda ba su imani da manzon Allah ba wal akhirati Allah kuma ya ɓata aikinsu na lahira in an je lahira ba za su samu sakamakon komi ba wa malahun min nasirin sannan waɗannan waɗanda suka zama yahudu da nasara suka ƙibin manzan Allah to ba su da mataimaka ba wanda zai taimake su a ranar lahira shi Allah bai san wani ba sai wanda ya bi manzan Allah idan ka bi manzan Allah Allah sai ya ce na san ka in baka bi manzan Allah ba kowane annabi ka ji sai Allah ya ɓata aikinka ya ce ba na da bukata shi ya sa Allah ke cewa ya ayyu allazina amanu aminu billahi wa rasuli ya ku waɗanda kuka yi imani da Musa ko kuka yi imani da Isa ko kuka yi imani da kowane annabi to aminu billahi wa rasuli ku sabunta imaninku da Allah da manzansa wane annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa ai ta jaddada imani da Allah da ma'aiki shi yasa shehu lokaci bayan lokaci sai ka ji yana cewa wa ashhadu anna Allah la rabba ghayru wa qad ballaga al-muqtar wa za'at al-aswa sai ka ji yana ina fa shedawa da Allah ba wani ubangiji bayan shi kuma annabi Muhammadu al-Mustafa ya isar da aika kuma ya tafi da duk kazanta kaga kullun ana son a rinka sabunta mubaya'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokaci bayan lokaci annabi na qaidil hayat zaka ga sahabbai idan wani abu ya faru sai annabi ya ce a zo a jaddada mubaya'a sai kaga kowa na zuwa yana jaddada mubaya'a har ma wata ran ya aiki sayyidina Usman radiyallahu anhu sai annabi ya ce to haza yadu Usman shi ma wannan hannun Usman ne ya jaddada ma annabi Muhammadu mubaya'a sai ka ji Allah yana cewa ne innal ladina yubayyi'unaka inna ma yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim kaji Allah yace lalle wanda suka yi mubaya'a ga annabi ai ba ma shi suka yi ma ba wa suka yi ma Allah yace Allah suka yi mubaya'a kuma hannun Allah yana sama da hannunsu to kaga kenan ana so wanda duk ya imani da wani annabi to in ta riske shi to wajibin shi ba ra'ayi a nan ba zaɓi dole ya imani da annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam in bai haka ba to ula'ikan lazina habidat a amaluhum fi dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin wa'inda suka imani da manzon Allah Allah ya bata aikin sa a duniya da lahira sannan kuma a lahira ba su da mataimaki wanda za su yi zaton za su riƙewa ba annabi Musa ba to shi ma a ranan yana ta yaya nafsi nafsi wanda suke zaton za su rike annabi isa shi ma nafsi nafsi wa kullu nabiyyin qala nafsi wa ummati yaqulu rasulullahi mai akrim bihi aina kowane annabi a ranar zaka ji yana kaina kaina eh ni ma ba nayi kaza ban san Allah ya daga ba ni ma ba nayi kaza a je gurin wani har sai ka ji an kare duka an je gurin manzon Allah zaka ji yana ana laha ana laha ai nike da ita ya je ya duka yana ma Allah kirari sai ka ji an cire murya ana irfa'ar asaka ya rasulullah ka daga kanka ya manzon Allah sallati uqa washfa'atu shaffa tambaya a baka ce ci wanda duk kake so a ce ta an baka to kaga a ranan kowa ya shiga tutan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka a sallama ma annabi sallama na'am ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يسعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم na'am ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم مؤمنون
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم مغردون Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa alam tara Allah subhanahu wa ta'ala yana kiran annabi yana begantar da shi ya ce alam tara ya rasulallahi ba kai kallon mamaki ba ya annabin rama da duk wanda yake ji bai kallon mamaki ba ga waɗanda suke ina ilallazina utu nasibar min alkitabi izuwa waɗanda aka ba su wani yanki na rabo daga cikin littafi wani littafi littafinsa a taura yud'auna ila ila kitabillahi ana kiransu izuwa mene izuwa littafin Allah wato an ba su wani rabo nasu a cikin littafin kuma me ake kiransu a ciki ana kiransu izuwa littafin Allah wato alqur'ani ana gayan musu za a yi wani manzo shine shugaban manzanni sannan akwai wani littafi da za a bashi shine shugaban littafai gaba daya duliya hakuma bainahum domin yayi hukunci a tsakaninsu thumma yatawalla fariqun minhum sai wani yanki daga cikin su sai ya sai juya baya wahum muqridun yana mai kauda kai yana mai bijirewa an ce wannan aya ya sauka ne akan wasu mutane guda biyu yahudawa waɗanda wa'innan mutanen sun yi aure sai suka yi zina da suka yi zina har a cikin littafinsu na attaura wanda ya taɓa aure ya yi zina to za a yaya ne za a yi masa rajamu za a jefe shi ne shi ne sai suka zo suna so ana so annabi ya musu hukunci shi ne manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alihi wasallam ya ce to a cikin littafinmu na alƙur'ani Allah ya tabbatar da in mutum ya taɓa aure ya zina za a jefe shi sai suka ce to su ana fi littafin na attaura ba wannan magana shi ne aka ce to a ɗauko a tauran a karanta ana ɗauko a taura daidai an zo gurin da Allah ya yi magana a kan wanda ya taɓa aure a jefe shi sai ɗaya daga ciki sai ya sa a yatsan shi sai ya danna gurin da ya sa yatsa ya danne sai ɗaya daga cikinsu wanda yake tun da a fadan annabi akwai yahuda wanda sun musulunta irin su abdullahi bin salami irin su ka'abul ahbari kasa abdullahi dan salamin dinnan ba yahude ne malami a ciki ya ce shi ba ya ga sufofi ya san manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a littafin su ba abin da ya rage bai sani ba shi yasa yana ganin shi yace na yi imani da wannan shi ne yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah da ya imani sai yace ma manzan Allah barka ga sharrin yahudu zan koma in dan fake in buya wa'annan yahudawan da suka zo wucewa ka ce me za su ce akan abdullahi dan salami su ba su san ya musulunta ba ya ce musa ma'aiki ba kwa zo ku musulunta ba ka ce musulunci kuma aka yi kiki kaka ya ce to me za ku ce a game da abdullahi dan salami suka ce abdullahi dan salamin khairuna ibn khairuna kai mai alherin mun nan dan mai alherin mu sai kenan abdullahi dan salamin yana kullowa kawai sai ya fito a inda ya dan buya sai ya ce da babu abin bauta da gaskiya sai Allah annabi Muhammadu manzon Allah ne a take suka canjin giya suka ce sharruna ibn sharruna me sharrin mu dan ne sharrin mu kenan yanzu yanzu ba suka ce mai alherin su dan mai alherin kuma har yau ka lura za a dade ana za a musulunta ba za ka gaba yahudi guda ɗaya ba su suna da taurin musulunci ba yahude saboda shi kullum tunanin shi yana da wayo shi kullum tunanin shi ba yana kan daidai to shi yasa suke da wahalar musulunci to wannan sai ya sa hannun shi aka ce ya cira hannun ana cira hannun shi sai aka zaga ayan da Allah kuwa ya ce duk wanda ya zina har a cikin attaura wanda ya zina ya taba aure za a jefe shi ne a yi masa rajamu to wannan ayan ya sauka ne a kansu wa'un mu'uridun bayan an hukuncin sun ji za su mutu duk sai suka bijiri to mene zai faru a ƙarshe na zalika bi annahum qalu lan tamassana naru illa ayyaman ma'duda na'am وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون الله يتي ذلك وأنهم بأنهم يا تبت أكنسوا سوى إن يهودوا me suke cewa saboda an ce abu aitin da kun saba kun bijire kun bijire ma manzan Allah wuta za ku bijire ma annabi Muhammadu wuta zai kai mutane sai suka ce au qalu lan tana lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudat to inda idan za mu shiga wuta ne ai mun ji wutan zai shafe mu ne yan kwanaki kididdiga mu kai ka ji wani amince ma bala'i wai su ka ko san a yanzu ai ka san ba kabirai ko sai mata wanda wani na jin wahala yanzu za ka ji ya ma fi ka shahada ya iya tas to amma su suna cewa sun ji za su shiga wutan amma sun ji za su shiga ne kuma 'yan kwanaki ƙididdigaggu to ana cewa da mutum zai rayu a duniya tun da ya rayu a duniya bai taɓa shan wahala ba ko rana ba ta taɓa taɓan shi ba saboda daɗi da ya ji ya sha madara ya ci nama ya duk abin da yake so bai taɓa samun rashin iska ko rashin ma'ana haske ko duk dai alatin duniya Allah ya haɗa mashi da zai mutu a saka shi a wuta na sakan ɗaya sakan fa irin na agogo ɗin a saka shi a wutan nan na layira sakan ɗaya idan aka ciro shi aka ce mai wane ya ce na'am wai ka taɓa jin daɗi zai ce a Allah bai taɓa halittar wani daɗi a duniya bai taɓa sanin ma daɗi ba shi yanzu ya ji kalmar daɗi ma saboda azaban wuta da ragadinta haka wanda da zai rayu a duniya ya wahala ya kirci kwarkwata duk kowane irin wahala ya ci ya mole ya firgice ya hantsale ba rigan kirki da ka gan shi ma da ya rika baka tausayi ko tsayuwa zai iya yi da kawan shi saboda bala'in yunwa shi wahala kawai ya sha a duniya da za a tsoma sha aljanna na sakan daya a ciro shi a ce wane ya ce na'am wai da Allah ka taba shan wahala zai ce shi kalman wahala yanzu ma ya taba ci bai taba jin wani kalma ta wahala ba saboda dadin da ke cikin aljanna to yau ga yahudawa sun ce ai lan tamassanan naru illa ayyaman ma'aduda ai wuta ba zai taba samun so ba ai suka ce sai yan kwanaki yan ididdigaggu wa ya gaya musu Allah ya ce wa garrahun fi dinihim sun je kawai sun firgita sun rude sun ɗauki ruɗi a cikin addininsu wai su ne na Allah su ne makusanta Allah shi ne Allah yake cewa ƙul ya ayyu allazina hadu in za'antum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi ne fatamannaw al-maut in kuntum sadiqin ka gaya musu ya manzan Allah duk wani ba yahude da yace shi ai na Allah ne na hanu abna'ullahi wa ahibba'u mu ne ƴaƴan Allah masoya Allah haka suke cewa to ɗa kuwa ai ya so ya gaga shi ga baban shi ko to wanda ya ce shi na Allah ne majibincin Allah a yahudu ka ce mai ya burin ya mutu in ya kasance yana da hankali kuma da za a samu wani ba yahudi yanzu ya ce ina buri in mutu ko sakan ɗaya ba zai ƙara ba sai Allah ya shaƙe shi da yamun bakin shi a mutu ba sa son mutuwa Allah ya ce wala ya tamannawu lahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bil zalimin ai wallahi ba za su taba burin mutuwa ba inji Allah saboda me saboda abinda hannunsu ya aikata na aika aika sun kashe annabawa ya za yi burin su mutu sun kashe mutanen kirki ya za yi burin su mutu yace bima qaddamat aydihim wallahu ko alimun ne bil zalimin Allah ko ya san duk wanda suka yi zalunci ba zai bar su ban an hada a gaban shi Allah ya ce ka gaya musu wani innal mautan lazi tafin runa minu fa inna wune mulaƙiku sun maturar duna ila alimin gaibi wa shahada fa yi nafi ukun bi makuntun mai ta'amalu Allah ya ce ka gaya musu mutuwan da suke gudu to an gudu ba a tsira ba ne wani innal mautan lazi tafin runa minu to fa inna hu mulaƙiku ko ina kuka je sai mutuwan ta biyo ku eh shi yasa aka ji Allah na cewa duk inda kuke to mutuwa sai ta same ku aina ma tuwallu fatamma ko ko duk inda kuke mutuwa za ta same ku walau kuntum fi burujin mushayyada ko kun hau tsawon gini za ta cin muku a ko ina kaji ya kai ya فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة sannan za a dawo da ku ne zuwa masanin abin da ya buye da ya da wanda ya bayyana wa kenan Allah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'lamun Allah zai ba ku labari da duk abin da kuka aikata kun banna iri kaza kun banna iri kaza zai ba ku labari yace wa garrahum fi dinihim ma kanu yaftarun sun dai iran ƙarya a cikin addini suna ƙaryan abin da ba gaskiya ba lokaci ko to alhamdulillah sai mu tsaya a nan abin da muka faɗa daidai na ko da mazan to abin da muka faɗa daidai allah ya ba mu ladan sashen wanda muka yi kuskure ya gabarta mana inna mu tazo allah wa rasuwa wanda ake ta yi musulmi wanda suka riga mu gidan gaskiya tun daga zamanin annabi adamu zuwa yau Allah muna roƙonka waɗanda suke cikin rama a cikinsu Allah ka ninka musu waɗanda suke cikin matsala Allah ka sauƙaƙa musu inna mu ta zo ka sa mu cika da kyau da imani Allah ka sa mu tashi da imani marasa lafiyar mu musulmi da ke gida da wanda suke asibitota ciwukan jikuna da na zukata Allah ka haɗa muka ba mu lafiya ka gyara zukatanmu ka cirar yadda hasada a ciki ka raba mu da kullun junanmu Allah ka sa muna cikin waɗanda za a yi magafara a wannan wata ka sa muna cikin wanda za a yi marhama a wannan wata ka sa muna cikin waɗanda za a yanta a wannan wata ka sa muna cikin wanda alƙur'ani zai ce ta a wannan wata Allah ka raba mu da kunci ka raba mu da fatara ka raba mu da talauci ka raba mu da roƙo da bara ka sada mu da alkhairan duniya da lahira ka raba mu da sharrorin duniya da lahira Allah muna tawassuli da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ka raba mu da talaucin duniya da lahira Allah ka raba mu da kunyan duniya da lahira Allah ka raba mana asiri duniya da lahira in cikawan mu tazo ka sa mu cika da kalmar la ilaha illallah محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك